Bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala rasulillah mun ga asbabul illa ku sababi na harko mun ga na nabi ne yawa sababi na biyu cikin sababban illa an nisyan mantuwa wa huwa min al-umur allati ta'tari jami'an nas tana daga cikin lamarin da ke bujuro ma dukkan mutane وتقدم قول ابن عبد البر يا جبات حرر ابن عبد البر cikin hadisi sahau mantuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadisi bayanun anna ahada la yasalamu min alwahm wan nisyan cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa ba wani wanda zai kubuta daga wahami da mantuwa li'annahu idza atara zalika al-anbiya yace idan ya bujuro ma annabawa fagayarhum bizalika ahara ya bujuro ma wani su min babu aula shi dacewa al'a'ama shi yake cewa sami'tu min abi salih na ji daga abi salih alfa hadisin hadisi dubu sun mamaritu fa nasitu ba'da hasanan nayi rishin lahiya na mance wani bangare daga cikinsu abi salih samman abu musa abu musa muhammad ibn musanna yake cewa cikin malaman ɗaguku shi ne na wannan shiyuhu tisa ya ce sami ito riya bin khalid na ji riya bin khalid ya kulu li sufyan bin uyena fi masjid harami yana ce ma sufyan bin uyena cikin masallaci mai alhurma sanata ihda tis'ina shekara ta gomiya tara da ɗaya ya aba muhammad abu muawiya yuhaddisu anka yace abu muawiya yana bada da hadisi daga gare ka biyu shay'in laysa yatalasta ilaysa tahaffazuhu da wasu abubuwan wanda baka hardace su ba wa waki'u yuhaddisu anka bi shay'in laysa tahaffazuhu da wasu abubuwa shi ma waki'u yana ba da labari wanda ka hardace su ba fa qala sai ce saddiqhum ka gaskata su fa inni kuntu qabla al-yawma ahfazu min minni al-yawm ni a can da na kasance ina da harda sama da ta yanzu kenan dan yanzu su suna hardace da wani abin da ban hardace ya kasance ni jan can da na hardace ya kubuce su kuma yanzu suna rike wa kana ba'dul muhaddisin a ɗalibin shi ne ɗalibin shi ne kuma ya su ɗaliban sashi suna ba da hadisai daga hadisan da bai hardato ba shi bai hardace ba wasu daga cikin malaman hadisi rubama haddasa bil hadisi summa nasiyahu so da yawa yake ba da hadisi sai ya mance wa an kara an ya kunu haddasa bi har ma yi musun a cewa ba ba da shi ba akwai littafi man haddasa sun manasiya famin zalika na daga cikin wannan ma aka rajahu muslim abinda muslim ya hudo daga hanyar sufyan bin uyena daga amr bin dinar daga abi ma'abad maula bin abbas ya ce sami'ahu yukhbiru an ibn abbas ya ji shi yana bada labari daga dan abbas ya ce makon na na arfin kiza a salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir ba mu kasance ba muna sanin kare sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kabara qala amri amri yake cewa fa zakartu zalika li abi ma'abad fa ankarahu na ambatar ma abi ma'abad wannan yayi musu wa qala yake cewa lam uhaddiska bi haza ba ni na baka wannan hadisin ba qala amri yake cewa wa qad akhbartanihi qabla zalik kai ka bani shi kahin haka wa rubbama sahaba inkaru shekhu shuyukhahu labzur ra'i labz khushunatur rawi anhu fi muqabil inkari shekhihi yace rubbama sau da yawa sahaba inkari shekh khushunatur rawi khushunatur rawi samtsi na marawaici kamar kaushin hali sau da yawa yayi abuta da inkarin marawai malami ya ce anhu wanda ya rawato da gare fi mukabil inkari shekhi cikin mukabala ta inkarin malamin shi kama hasala min al'amash kama yadda ya tabbata daga amash tare da Hussein bin Abdurrahman Sulami faqad akhraj al-Khatib Khatib ya huddo daga hanyar Abi Bakar bin Ayyash daga Amash daga Hussein bin Abdurrahman daga Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yace istadanat maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam 300 dirham maimuna matar annabi sallallahu ta ci bashi na dirhami 300 laisa inda hawa fa'uha wadda bata da ikon biya a gurin akan shi fa haitu ha an zalik na hane ta gami da haka fa qala sai ta ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na ji annabi sallallahu alaihi ya kuli yana cewa mani dana dainan yuridu ada'ahu duk wanda ya ci bashi yana niyyar badawa a ana hullahu alaihi Allah zai taimaka mishi akan biyan shi qala abubakar abubakar yake cewa taita husainan asma'u haza minhu na zo ma Husainu ina jin wannan hadisi daga wajen shi faƙala sai ya ce ya ce ana lam uhaddisu al-a'mash bi haza ba ni na ba a'mash wannan hadisin ba faraja'atu ila al-a'mash fa akhbartu na je wajen Ahmad na ba shi labari cewa ka je malam yana cewa ba shi ya baka hadisin nan faƙala sai ya ce kaza ba wallah ya yi kuskure wallahi laƙar haddasa ne ya bani hadisin wannan ya yi kuskure alkazib don asalin shi shine kuskure kawai ba da al'ikhbaru an shai bi khilafi mutum ya ba da labarin wani abu sabanin abin da yake haka to in an yi amfani da shi wajen da gangan ya zama karya mai zunubi in ya zama na kuma da kuskure sai ya zama na daidai ke da alhaɗa shi ce ka zaba bi ma'ana akhda shi yasa zamu ga Aisha cikin rudurikin da take ma wasu sahabbai da dama sai ta ce ka zaba fulan wane yayi karya ba karya wadda muka yi tunani ba yayi kuskure kawai ya ce wa rubama nasiya shekul hadisa so da yawa malami zai hamance hadisi ko wani lokaci malami zai mance hadisi sun mazhaba yuhaddisu bihi anhu rawi anhu sannan sai ya je yana ba da hadisin daga wanda ya rawaice shi daga gare shi ya mance kuma ya komo ya ƙara ruwaita shi ga wani wanda shi ya bashi shi dama kamar yadda ya tabbata ga Suhailu bin Abi Salih al-Imam Shafi'i yake cewa akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi Rabi'at bin Abdurrahman an Suhailu bin Abi Salih an abihi an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ma ash-shahid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da rantsuwa tare da shaida guda Abdul Aziz yake cewa fa zakartu zalika li Suhail na ambata ma Suhailu haka fa kala sai yace akhbarani rabi'a anni rabi'a ya bani labari cewa ni na bashi huwa sika shi sika ne anni hadastuhu iyahu cewa ni na bashi wannan hadisin wala ahfazuhu ban hardace shi ba a yanzu ka gani akhbarani rabi'a anni ya bani labari kuma daga gare ni wata irin ruwaya abin ya komo gare shi da kuma ya koma ga kuma adalci ne na malaman hadisi inda ya mance dole zai sallama ga wanda yake hardace abdulaziz sika ne ba yauwa kenan yanzu tun da ya mance sai ya rawaita daga gare shi ya aza mashi nauyin abun abdulaziz yake cewa kana asaba suhailun illatan wa azhabat ba'da aqalahu ne wani abu na cuta ya samu suhail wanda ya tahiyar mashi da wani bangare na hankalin shi wanda sai ya ba'ada hadisi ya mance wani bangare daga hadisan shi akwai iri irin su da dama wa kana suhail kama ibn lahi'a da shi maktaba shi ta kone shi ma dan samu ikhtilali suhail yana ba da labari daga rabi'a anhu daga baban shi wa akhrajahu abu daud abu daud ya ba da labari daga suleiman ibn bilal taimi daga rabi'a wa fihi yaqulu suleiman a nan ne suleiman yana cewa falkitu suhail na haɗu da suhail fasa'altuhu an hazal hadis na tambaye shi ga wannan hadisi faƙala sai ce ma a arifuhu ban san shi ba faƙultu lahu sai na ce mashi inna rabi'a akhbarani bihi anka rabi'a hoy bani labari cewa kai ka bashi wannan hadisi ƙala sai ce fa in kana rabi'a akhbaraka anni fa haddis bihi an rabi'a anni in rabi'a ya baka labari to ba da labarin hadisin daga gare shi daga gare ni dan yarar da rabi'a sika ne babban malamin malik wanda mun taɓa ba da ke rabi'a ta ra'ayi rabi'a bin abdi abdurrahman wanda ya tai neman ilimi tun yana yaron shi yana karami har sai da ya zama gidanci bai komo ba da jihadi da neman ilimi maqal ibn abi hatim ibn abi hatim yake cewa kila li abi aka ce ma babana ya sihu hadisi abi huraira shin ya inganta hadisin abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam filimi ne ma ashahid tare da cikin sha'anin rantsuwa tare da shaida fa waqafa waqafatan yayi shiru fa qala sai ce taraddara wardi ma ya kulu yani qultu li suhail falam ya'rifu kana ganin adara wardi abin da ya faɗa yana nihin faɗar shi da yace na ce ma suhail ban san shi ba qultu sai na ce falaysa nisyanu suhail dafi'un lima haka anhu rabi'a ya mantuwar suhail ba ta kore abinda rabi'a ba da labari da gare shi wa rabi'a sika rabi'a sika ne wa rajulu yuhaddisu bil hadis wa yansa mutum yana iya ba da hadisi kuma ya manta kala ajal yace eh haka ne haka za huwa haka yake walakin lam nara an yatabahu mutabi'un ala ruwayati sai dai ban mu ganin akwai wanne mushi mutaba'a akan ruwayar shi wa qadarawa an rawaito daga suhail jama'a da dama sun rawaito masu yawa laisa inda ahadin minhum hazal hadis babu kowa babu wanda ya kawo wannan hadisin daga cikin su yace wa ajabu minhu abun mafi mamaki daga shi an yansa shehu wa talmiz da dalibin da malamin duka su manta fa yaudu shehu fa yuzakkiru talmiz bil hadis sai malamin ya koma ya tuna ma malamin dalibin hadisin kama hasal li mu'tamir bin suleiman ma a shehihi munkis kama yadda ya tabbata ga mu'tamir ga malamin shi munkis qala abbasu duri al abbasu duri yake cewa حدثنا يحيى قال حدثنا مؤتمر بن سليمان qala haddathani munkiz qala yace haddathani haddathani anta ka bani hadisi kai anni daga gare ni an ayuba an al-hasan qala waihu kalimatu rahama kalma wai kalma ce ta rahama wailu kuma kalma ce ta azaba ina wannan hadisin ya ce mishi haddasta ni anta anni ka bani hadisi daga gare ni mantuwa ce ta yau da gobe ana ƙara tsuha abin yana ƙara ragewa ilimin ilalwa wanda ma ya fahimce shi ba kowa ba ne ke da haƙurin sa ƙafa cikin shi don ba ƙaramin aiki ba ne gaskiya yana buƙatar jihudu na lokaci mai yawa kan magan hadisi ɗaya shi yasa a cikin buhus ilmiya kan na majistar ka na doktora na hadisi kafin ka ga wanda ya shiga janibin ilal ka samu risala ɗari ba ka ga ko ɗaya wanda ya shiga wannan janibin wadda abu ne mai wahala aiki ne ka jayo wanda yana da hatsari sosai a wannan hanyar ta jiya da aka yi wannan hadisin da aka rawaito da ya yi taswirin shi na wanda yake ya duru an zuhuri ko wanda ya kawo nan gudun ta hanyar ta biyu da ma'amar da ya kawo ya yi talhisin hanyoyin duka ya ce fahunaka da ulama ifil jumla fi misali hazal maudin masalaka ne a nan gurin malamai a cimalace cikin irin wannan in aka samu suna da mashiga guda biyu awwalan masalaku da jama'u bayna turq wa tawfiq bainaha ta hanyar da za su bi su haɗa kan wannan kin hanyoyin da kuma a gama su guri ɗaya hanya ta biyu masalaku tarjihi ba'd turq wa ilal turq al-ukhra masalaka na a rinjayar da wata hanya sauran hanyoyin a ba su illa cewa suna da illa sai a bar su a ɗauke guda ya ce fa bin nifsa li masalakar jama'a bayanan turk wa tawfiqu bainaha abin da ya shahi masalaka na haɗawa tsakanin hanyoyin da gama kansu yumkinu an yuqalu ana iya cewa inna dariqar qamar awwal hanya ta farko la tu'aridu bainaha bainar qamar sani ba cin karo tsakaninta da ta biyun fa abu huraira hu min ashabin nabi sallallahu abu huraira yana daga cikin sahabban annabi sallallahu nan da aka ce daga sa'id daga abi huraira daga annabi sallallahu daga sa'id daga wani daga cikin sahabban annabi kenan abi huraira ne ta aka rihe nan gurin kenan babu cin karo da juna dan shi ma cikin sahabban yake yace amma dariq raqam salis amma dariqa ta uku farrajul mubhamu fiha mutum wanda aka yi ibhami ciki allazi lam yusamma wanda ba ambace shi ba fa yahtamilu annahu sa'id tana yiwa ya kasance shine sa'idi nan gurin hanya ta uku aka ce an rajulin an abi huraira kana abu huraira yuhaddis an rajulin tana yiwa sa'id kin ne kuma tana yiwa abi ja'far ne daga ubaidullahi amma ce tana yiwa daga sa'iri kin ne don saboda shi ne ya taho haso biyu ya ce wa kadu ya rudu anna ma'amar nasu ya tasmiya ta shekhu zuhuri ya ce yana tana yiwa a yi raddin cewa mai yiwa ma'amar ya mance ambatar malamin zuhuri faƙala sai ce ana zuhuri an rajulin daga zuhuri daga wani mutum daga zuhuri daga wani mutum mai yiwa ya mance malamin zuhurin da ya ba da hanya amma ɗariƙa ta hudu ita ce wannan ku ya ce allati fiha iskadu cikinta wadda akwai iskadi a cikinta fal jawabu alaiha amsa a kanta anna masa gada baina zuhuri wa abu huraira kar zahara fi ruwayat cewa wanda ya hwaɗi tsakanin zuhuri da abu huraira kin ya bayyana a cikin ruwaya ta ɗaya fa huwa sa'id shine sa'id kenan shine sa'id an samu inda ya bayyana an yi ƙalu ko kuma a ce inna ma a yunus ziyaratun fi sanadi tare da yunus akwai ƙari cikin sanadin huye zikiru sa'id shine ambatan sa'id wa yunus sika yunus ko sika ne wa ziyaratu sika makabula ziyara ga suka abin karɓa ce inda fariqun kabirun min ahli ilm a wajen wajen malamai da dama masu yawa wanda shine magana mafi inganci a ziyaratu min sika fa hiya maqbula an yi sabani tamam amma mafi rinjayen dai cewa makabula ce amma ɗariƙar ƙamul khamis amma hanya ta biyar allati fiha tasmiyatu shaykhun akhar lizuhuri wadda a cikin ta an ambaci wani malami daban na zuhuri wani malami daban na zuhuri yace fatuhmalu ala anna lizuhuri fi hadha alhadith shaykhain za a dauke ta cewa zuhurin tana yiwa ya kasance cikin wannan hadisin yana da malamai biyu da suka bashi shi farawahu zuhuri an sa'id wani lokacin zuhuri ya rawaito shi daga sa'id wa marra ukhra an abi ja'far wani lokacin kuma daga abi ja'far nan kenan kenan babu cin karo da juna dan hadisi daya zuhuri ya rawaito shi wani lokaci daga abi ja'far wani lokaci daga sa'id dana ya su dukan suka bashi dan ai sanin mu malaman hadisi malamai jingim kowa gare shi darirran malamai fa hazihi dariqatun man yara jam'u bayna hazihi al-awjuh min al-ikhtilafat wa tawfiq bainaha wannan ita ce hanyar da ake bin hada kan wannan ruwayoyin da sabanin da ke tsakaninsu ya ce amma bin nisbati liman yara tarji amma ta bangaren wanda ke ga tarjihin wasu hanyoyin ga wasu da a illatar da wasu bayan zaro fil galibi ilin ruwa ta an zuhuri galibi sai a duba wanda suka rawato daga zuhuri wa yura jahu bainahum wa ifadal sai a yi rinjaya su tsakanin su a yi fifiko wa a hayanan yin zoro fi musu da zuhuri nafsu wani lokacin kan zuhurin ma za a yi duba hal ya hatamil hazihi la ajuhu min al-khilafi am la ya tahammaluha shin yana iya daukan ya tahammalu yana iya daukan wannan sabani na huskokin wannan yace fa ala haza fa bin nazar ila ruwati an zuhuri anan idan muka duba wanda suka rawaito daga zuhuri zan mu samu cewa yunus duk da ya kasance suka ne illa anna lahu ba'dul awham fi ruwayatihi an zuhuri a hayanan sai dai ruwaya ce daga zuhuri wani lokaci yana da kurakurai a kanta fa ma'amar aqwa minhu fi zuhuri ma'amar ya yi shi karhi akan sha'anin zuhuri shi yasa in aka samu sabanin ruwaya tsakanin wane da wane daga malamin su to auna su ake wanne hi kwari wanne hi lazimtan malamin kuma wanne ne marwuyat in shi daga malamin babu kurakure masu yawa sai a rinjayar da shi gami da wanda shi a cikin marwuyat in shi akwai kurakure misali kana da hadisai daga malamin naka hadisai ɗari kan rawaito wasu goma ne ka yi kurakure shi kuma ya rawaito shi ma ɗari a daga malamin nafsun malamin wasu biyar ne ya yi kurakure to kenan kaga ya nuna ya hika itikani in aka samu wani saɓani za a yi tarjihi tsakanin ku shi za a rinjaya ثم إن شعيبا وأكيلا معا أثبت أثبت مما أمر وهذا بلا شك yace sannan kuma Shu'aibu da Akil dukkansu sun yi tabbatuwa daga ma'amar shi kadai babu shakku yace wa kazalika fa huma asbatu min Yunus hakanan sun yi tabbatuwa game da Yunus bin Yazid al-Aili anan dara qudri Allah mashi rahama yake ganin ilalul ruwayatu Yunus allati zakara fiya Sa'id yake ganin cewa hanyar da ruwaya yunus wadda ya ambaci sa'id a ciki ita za a raunana za a ce tana da illa ya ce wa zalika lima fi ruwayatu yunus an zuhuri min ba'd al afham ahyana me yasa hujjar dara kudi ne dan saboda ruwaya yunus daga zuhuri wani lokaci tana da kurakurai wali anna ghayru yunus allazina hum asbatu minhu lam yadhkuru sa'idan wasu wanda ba yunus daga zuhuri kuma wanda sun yi shi tabbatuwa sun yi yunus ba su ambato sa'id ba cikin sanadin kenan shi da ya ambato he a ce kuskure ne yayi wa tarjihu an takunu riwayatu shu'aib wa aqilan al-mursala ani bil irsal huna yace tarjihi ta kasance ruwaya shu'aib da aqil mursala yana nihin irsali anan shine inqidai tsakanin zuhuri da abi huraira inqidai tsakanin zuhuri da abu huraira don irsal wani lokaci suna idlaqin shi ba wai suna nihin suna nihin inqidai kawai ba irsali ba sananne waccan wadda ya ce kana abu huraira ya haddif shi zuhuri kai tsaye yawwa eh yawwa wadda an yi sarai suwa ba ba kanin zuhuri da abi huraira ya ce aula min gairi ha ita tahi daga watatta lakin nan lazi yara hafiz ibn hajar rahimahullah sai dai abin da hafiz ibn hajar yake gani annahu akara ala haza huna shi ya juyar akan wannan huwa kaunu shu'aibun waqil shine kasancewar shu'aibu da aqil ikhtalafa fi ba'd alfaz alhadis sun yi sabani a cikin wasu bangare na lafuzan hadisi sun yi sabani su ma yace wa amma ruwayatu zuhuri raqam al-khamis allati fiha anna shaykh az-zuhri huwa abu ja'far amma hanyar ta karshe ta biyar wadda ke nuna cewa malamin zuhuri shine abu ja'far fa hazihi ashkalat ba'd shay wannan ta kawo wani iskali kadan لكون زبيدي سكا زبيدي سكا زبيدي سكا ne walakin hamalaha ba'd ahli al-ilmi ala salama sai dai wasu sun dauke ta akan cewa lahiyat talau kafa qalu suka ce haza isnadun akhar li zuhri an abi huraira wannan wani isnadi ne daban na zuhuri zuwa ga abi huraira famin thamma wasu ƙabiluha a nan ne suka amshe wannan hanya ita ma suka inganta ta ce hazi hiya bi sura amma agalabu wajihatul ulama fi misali hazi al-awju min al-ikhtilafat min nahiyat qabulaha aw raddiha wannan ai an ba wanda ma ke karan su kutubul ilm ba zan can mutum yayi yayi ba karanta ya fahimta ma ne isti'nasu biha yan daga nan zaka san dawar guduni Allah masa rahama sun zuba ilimi duka wannan ilalkin mujallar goma yadda yake zubo abin ilalkin nan duk abin da kowa zai gani ya ce wannan abu nashi kamar dai karama dukkan shi wa hibz min hibzihi ya bada har ya bada shi tilawa ce kawai yana hodi ana rubuta kawai zama ne zai yana bayani suna rubuta ka ga mujallar goma a zo kuma ka ga wannan abubuwan ilimi na ilal ba wanda cikin ilimin ittifaqil ulama shine karshen ilimin hadisi wanda ya fi kowanne wahala ba kowa ba ana yi ma zai gane ina ba gaba a ce shi kuma wannan duka gabaki ɗaya da abin ga kin shi yasa da wannan duk wanda ya karanta shi yake sallama mashi hafizu duniya ne a da laka zamani shi a yi kama shi ba gehe ga wannan kuma ga su shi yasa ya tasirantu da ilimin ilal har cikin sunanikin shi zaka ga ya gina shi ne akan tsarin bayyana ilal yana bayyana illoli na wasu hadisai a cikin sunanikin nashi yana da sunan na dara kudi ga yana ta wannan kin abin nan wasu hanyoyi kawo yi bayanin illarsu
musulun game da yawancin hadisan da suka zo cikin kawon masu rauni in yi ai wannan yan nuhata dama irin na ilalkin dole sai mutum ya san sai ya san rikin sanin manhajin malami ne mutum yake ɗaukan littafin ya manhajin shi dama shine wannan ya wallafa wani littafi na da zai bayyana wasu hadisai masu illa galibi ko kuma wadda ana sabanin ingancin sai ingantar da su amma kuma yi wallafa shi akan ɗariƙa ta sunan in mutum ya san shi kuma inda mutum ya sani in shi ba mutakhasis ba ne a hadisi bai ma shahe shi ba duk da akan sunan yake sanin manhajin malamai ai dole ne baka san shi ba sai ka yi ta musu shirme cikin littattafansu su sun kawo ma don su yi wannan akan shi gyara akan shi kai kuma ka ɗauka kana hujja ne wanda ma gano kuskuren ne yake neman gawara shine mai dama dama wanda zai meke da kuskuren